نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan juma'a al-ula shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 20 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wash-shaytan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye akwai a ɗan jan hankali da nake so na mana game da abin da ya shafi ibadar mu ta yau da kullum da muke ita ce sallah akwai waɗa wani kuskure da wasu daga cikin 'yan uwa suke wanda ya kamata a ce an ɗan nusar an faɗakar domin a gyara 'yan uwa kamar yadda muka sani sallah da na filata da farillata dukkaninta ibada ce ana yin ta ne yadda Allah da manzansa suka koyar ba yadda ni na gani ya dace na yi ko kuma yadda ni na tsara wa kaina ba a duk lokacin da za a tada sallah ta farilla ƙa'ida shi ne duk lokacin da za a tada sallah ta farilla in dai ladani ya ce ƙadiƙamatis salatu ƙadiƙamatis salatu a lokacin duk wata sallah da kake yi ta nafila ta ɓaci yanke ta ake yi wannan shine abin da hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatu salatu fala salata illa alladhi uqimat idan aka tsaye da sallah malamai suka ce uqimatu salati idan aka zo wajen qad qamatu salati kenan to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fala salata babu wata sallah wannan laɗin nafiya ce jinsi ma'ana ta kore duk wani nau'i na sallah babu ita ai la salata maqbula inda Allah babu wata sallah da take karɓaɓɓiya a wajen a wajen Allah madaukakin sarki a wannan lokacin illa allazi uqibat sai wannan wacce ake tsayarwa yan uwa ina fata an fahimta saboda ka sallar da kake yi ta nafila musamman ga wanda bai tayar ba wasu daga cikin malamai suka ce su ma waɗannan ijtihadinsu ne suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ayyul ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul la tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan sai suka ce to idan mutun ya riga ya tayar sallar ta nafila ya shiga cikin raka'a ta biyu raka'a ta biyu ma har ya kullata sai ake kulla raka'a ta biyu shine kamar mutun yayi ruku'i ya dago kaga raka'a ta biyu ta kullu ko to suka ce sai ya sauri sai ya karasa raka'a ta biyun nan sai ya sauri sai ya karasa amma ka zo ka ce Allahu akbar sallar nafila sai liman ya shigo masallaci to ka katsa wannan sallar ta yan wannan fata an fahimta saboda haka kana limami ya shigo an tara sallah kana sallar nafila to wannan sallar da kake yi ba sallah kake yi ba gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar yadda na kawo muku hadisi a cikin sahih muslim eh ba ra'ayina bane fadar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina ina fata dai duk wanda yake yin sallah yana yin sallah ne dan Allah ya karba ko to kun ga wanda yazo da sallar ga abin da ya fada saboda kai akwai bukatar mu ranka kiyaye irin waɗannan abubuwan domin mu ibada lami lafiya Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan kuma shine fatan mu Allah subhanahu wataala ya karba mana gaba ɗaya Allah ya sa mu dace ya kuwa idan ba amanta ba ajiya muna bayani ne a gabatar bakwai hubbul hubbul madahi daga cikin madakhilu shaytan hanyoyin da shaytan yake shiga wa dan adam domin halakar da shi muna cikin abu na takwas shine sanyabo wanda mun tsaya a daidai maganar abu hamid al-ghazali hujjatul islam kenan malaki qala abu hamid al-ghazali rahimahullah babban malamin addinin musulunci abu hamid al-ghazali Allah ya masa rahama yake cewa i'lam ka sani anna lin-nasi arba'ata ahwalin bin-nisbati ila al-madahi wadh-dhammi yace mutane suna da halaye guda hudu idan aka danganta su wajen san yabo da kuma rashin san zargi za ka kasa mutane gida hudu kowa akwai yadda yake malaita alhalatul ula hali na farko shi ne ayyar faraha bil madadi shi ne mutum ya ji yana jin daɗi yana farin ciki idan aka yabe shi wa ya shukura alaihi ya ma gode wa mai yaban nasa sannan wa ya ziba min zambi ya kuma rinka fushi ya rinka jin haushi idan aka zarge shi ko kuma aka kushe shi sannan wa ya haƙi da alazzami wa yi aƙibahu hamma ya yi ƙoƙarin ƙullatar shi wanda yake zargin nasa wa yi aƙibahu in ma ya samu dama ya masa uku ba wannan shi ne halin farko kuma shi ne halin da yake mafi muni na fata an fahimta shi ne mutum duk lokacin da aka yabe shi yana jin daɗi a rasa shi yana sanya mu shi ne abinda muke ta bayani jiya kawai kai abinda kake so ka ji an faɗa kalma mai daɗi a kanka e shi sa irin waɗannan zaka ga idan ma ka zo kai bai sai su ɗauki kuɗi su baka idan ka faɗa kalma mai daɗi akan sai su ɗauki kuɗi su baka amma da za ka zo ka faɗi wani abu mara kyau a kansu to za su ji haushinka za su kullace ka in sun fi ka rafi ma za su sa a kama ka a kulle ka ina ba ta an gani to wannan shine abu mafi muni shine abu mafi muni hali na farko sai ka kalli kankana cikin irin wannan halin bari mu je hali na biyu alhalatu thaniya hali na biyu ayyam taghiba fil batin ala dhambi walakin yumsiku lisanahu wa jawarihahu am muaqibatihi shi na biyu shine zai ji haushi zai ji babu dadi fil batin amma a cikin zuciyarsa ala dhambi game da wanda ya kushen nasa ko ya zarge shi zai ji rashin daɗi akan shi wanda yake kushe shi ko yake zarginsa sai dai yumsiku lisanahu wa jawarihahu an mu'aqibatihi zai iya kame harshensa zai kuma iya kame gabansa game da daukar fansa ko ukuba wanda ya zarge shi ko ya masa abin nan ka zarge shi ka faɗa abin da ba daidai a kansa ba ka kushe shi amma fuskarsa ba za ka gane ba an fahimta ba kuma zai yi wani yunkuri ya dauki matakin cutar da kai ba tare da cewa fa a zuciyarsa bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba galibi galibi dan adam baya so a kushe shi kowa baya so ya ji an ce wani mutumin kawai ko da kuna kawai din ne haka ne kowa haka bane ko da mutumin kawai ne ka je ka same shi ka ce mutumin kawai ne bai ji daɗi ba sai inda karfin sa ya kare to ba zai ji daɗi a cikin ransa ba amma bambancinsa da na farko shine shi ba zai ɗauki wani mataki akan wanda ya faɗi wannan magana a kansa ba ba kuma zai nuna masa ba ko a fuska ya ji haushi zai bar abin ne kawai ya wuce ya ci gaba da harkokinsa wa yafrahu batinuhu wa yartahu lil madihi amma idan aka yabe shi kuma yafrahu batinuhu zai ji daɗi amma a cikin ransa an fahimta ba lallai nuna muku cewa ya ji daɗi ba amma zai ji daɗi cewa alhamdulillah ya yi wani abin kirki kuma an faɗa to alhamdulillah zai ji daɗi wai rasahu lilmadi kuma zai ji ya samu nutsuwa da shi wanda ya yabe shi zai ga wanda ya yabe shi ya masa wani abin kirki walakin sai dai ya hafazu zahirahu an izhari sururi wa hadha min an-nuqsani malai sai dai zai kokarin kiyaye zahirinsa ba zai nuna ya ji daɗi ba ya ji daɗi a cikin ransa ba zai nuna ba idan an yabe shi kenan ya ji haushi a cikin ransa amma ba zai nuna ba idan an kushe shi kenan sai ma ce wa haza irin wannan nabin shi ma minan nuqsani shi ma tawaya ce ga dan adam shi ma wannan tawaya ce kaga in ma ka samu kanka a cikin wannan din ai ka saba ka saba kenan in ma ka samu kanka a cikin wannan nabiyin sai kaga akwai dama dama sai malai ce walakin bil idafati ila ma qablahu kamal sai dai idan aka hada shi aka jingina shi zuwa ga na farko wancan shi na farkon sai kaga shi wannan ma ai samun cika ne ba haka bane wannan samun cika ne in ka hada shi da na farko wanda shi idan kai masa abu idan kai yabe shi yaji dadi ya baka kyauta idan ka kushe shi kuma zai ji haushi har ma ya dau mataki a kanka shi wannan in ka in kai yabe shi zai ji dadi amma iyaran sa kawai ba zai nuna maka ba ba zai ma nuna maka a fili yana sanya ban ba kwata kwata amma a ransa ya ji dadi inda za ka zo gobe ka ƙara zai ƙara jin daɗi sannan idan ka kushe shi ba zai nuna maka ya jaho shi ba ko a fuskarsa ba za ka gani ba ba kuma zai yunkurin ya cutar da kai ko ya sa a cutar da kai ba shi ma ba zai maka irin wannan ba sai hali na uku wal halatu thalitha hali na uku wahiya awwalu darajatil kamal malita shine daraja mataki na farko na samun cika wajen imanin mutum da zamansa mutumin kirki nagartacce shi ne ayyar sauye inda hu za mu huwa madikuhu shi ne da mai yabansa da mai kushe shi kasance daɗe ne a wajensa da wanda zai zo ya yabe shi ya koɗa shi ya kwarzanta shi ya faɗi duk abin da zai faɗa a kansa ka ƙaddara abin da ma yake faɗa ɗin yana da shi da kuma wanda zai zo ya kushe shi ya zarge shi ya faɗa mar abu mara kyau a kansa daɗe ne a wajensa an fahimta wannan shi ne mataki na uku simali ce fala ni'imata fala ni'imata haka ne ko fala ta hummuhu fala ta hummuhu al-mazamma shi wannan zargin da za a yi masa ba zai sashi bakin ciki da damuwa ba wala tasurruhu al-madaha haka nan kuma yaban da za a yi masa ba za ta sashi farin ciki ba duk ɗaya ne shi a wajensa in ka zo ka yabe shi oho kai ka jiyo in ka zo ka zarge shi kai ka jiyo shi da ban aikinsa bai dan ka yabe shi ko dan ka zarge shi ba dan waye aikinsa dan Allah madaukakin sarki shikenan to wannan shine mataki na uku ba fa shine na karshe ba ga kololuwar alhalatu rabi'a hali na hudu yace huwa sidiqu fil ibada wannan shine matakin da yake nuna gaskiya a cikin bautar Allah madaukakin sarki shine ayyakraha al madaha shine mutun yaji yana kyamar baya so a rinka yaban nasa domin za a iya kai shi ne a baro shi wa yamqutal madiha ya kuma yaji yana kin baya san wanda yake zuwa yake ban nasa eh shi wanda yake ban nasa baya san sa idh ya'lamu saboda ya riga ya cewa annahu fitnatul lahu shi yaban da ake masa fitina ce a gare shi qasimatul li zahrihi abane da zai iya karya gadan bayan sa mudirratul lahu fid dini abane kuma da zai cutar da shi a cikin addinin sa wajibu dham wa yuhibbu dhamma bangare na biyu kuma sai kaga irin wannan shi kuma yana son a rinka zargin nasa yana so a rinka zargin sa a rinka nuna masa abubuwan da yake wanda ba daidai ba iz ya'lamu saboda yana sanin cewa annahu mudin ilaihi uyubahu shi zargin yana shiryar da shi ne zuwa ya gane aibubbakan da yake tattare da su ya gyara wa murshiduhu ila dhunubihi yana kuma shiryar da shi ne zuwa ga zunubansa dan ya garo abu kaza da abu kaza da yake yi fa saban Allah ne ya gyara su malai ce intaha magana da aka dauko daga Abu Hamid al-Ghazali a cikin Ihya littafin sa Ihya Ulumuddin ta tike anan wajen da yan uwa wadannan halaye guda uku sai mu duba muga kowanne a ciki wanne muke kaga dai na karshe da na hudun nan da wahala samu irin sa ba haka bane a dai yanzu da wahala a ce an samu irin sa eh ba za a ce babu ba kwata-kwata ba a korewa amma dai da wahala mutumin da zaka zo kana yabansa kana faɗar abubuwan alkhairin sai ji baya so baya jin daɗi haushin kama yake ji ka zo kuma kana zargin sai na jin daɗi yana son ka da Allah akwai irin wanda a cikinmu to Allah ta'ala alam to amma kaga na ɗaya za na ɗaya daman shi wannan shi yafi yawa ko wannan shine da yawa daga cikin mu haka muke duk lokacin da ka zo kake ban mutum daɗi yake ji wani ma kuɗi zai ɗauka rinka baka na na baku labarin ai ɗan siyasan da aka je wajen wani taro na sauka alƙur'ani ya kira wasu yace zan je in ba da kyauta kaza da na faɗa ku yi kabbara ya kira irin wanda suke tare da shi haka shi wanda wanda yake faɗa kusa da shi ne zai yake ban labari yace ai ya ji waje kaza ga abin da yake faɗa sai ya kira wasu yace zan ba da zan je in ba da kyautar kaza daidai bayar shikenan kawai shi aka rufe Allahu akbar aka sa abin nan aka sa tafi kaga wannan fa shi yasa ba ba shi yasa fa aibe shi din shi yasa mutum ya je dauki kuɗi da yawa ya bayar sai ai masa waka a koda shi a cikin waka kuma idan aka koda shi aka koda shi ji dadi sai ya dauki ta mai yawa sai ya bayar shi sa ku ga yanzu wanda suka fi suna ɗaya daga cikin wanda suke samun kuɗi a cikin al'umma akwai maroka eh musamman maroka masu waka kaji an ce mutum kai waka yake wa 'yan siyasa ko mutane kaji an ce ya zama hamshakin mai kuɗi ba haka ba ne mai kuɗi dai sai ya ɗauki naira miliyan 20 30 40 ya bashi kawai mai masa wadda ya masa waka ya koda shi maybe in ka bibiya a gefen gidan wancan mai kuɗin akwai wanda yake buƙatar naira 500 zai ci abinci akwai mara lafiyan da yake bukatar dubu biyar za a masa treatment asibiti amma ya ja ɗaukin mota ya bawa wani abin wani bawan Allah kwanakin baya yake ban labari yace sun zo daga Maiduguri suka zo yace an aiko su ne za su kawo mota za su kai wani mawaki daga cikin mawakan jihar Kano tun daga Maiduguri aka kawo aka aka so mota aka zo aka kawo masa wa a kawai waɗansu siyasa daga Maiduguri ya dauko mota ya kawo masa duk ina mutanen Maiduguri tsakani da Allah tsakani da Allah ina mutanen Maiduguri yanzu a mutanen Maiduguri ba talaka ba mai bukatar taimako ba wanda yake bukatar kuɗin da zai biya yansa asibiti saboda Allah amma an ɗauki mota an ba mawaki me yayi waka me ya faɗa a cikin aryaban sai shikenan kawai to wannan shine da yawa daga cikin ɗabi'un mu sai dai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu amma dai ba daidai bane gaskiya hali na biyu kun ga shi ma abu ne da yake masu kokari suna iya shi ma sosai eh mutum ya zo ya yabe ka a gaban ka ka nuna masa baka so amma a cikin zuciyarka da haƙi kake ji eh shi ma wannan muna akwai da yawa mutane da yawa suna irin wannan idan kuma zai zo ya zarge ka ya faɗa abin da ba daidai ba ko a bayan idan ka ji labari ko kuma a gabanka za ka ji shi ma baka baka baka su baka ji daɗi ba amma ba za ka nuna ba to shi wannan ya ɗan fa dama dama ya ɗan fa dama dama na uku shi ma yana da wahala gaskiya yana da wahala wanda ya zarge ka da wanda ya bai ka kajin kajinsa a cikin zuciyarka ba ba ka nuna mutane ba ƴan uwa a zuciyar a zuciyarka rika ji daidai suke a wajenka shi ma da wahala da wahala sai dai Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kawai mali ce wani haza wa ghairihi amara nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hafu ittirabi fi wujuhil maddahina mali ce da irin wannan ne na ƙarshen nan wa ghairihi da waninsa amara nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni bi hafu ittirabi da watsa ƙasa da zuba ƙasa fi wujuhil maddahina a fuskar masu yabo ma'ana wannan mataki na ƙarshe wanda za ka ga shi ba ma ya san mai yaban nasa to irinsa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarni cewa idan mutum ya zo yana yabanka a gabanka ka ɗauki ƙasa ka tattara ƙasa ka bula masa ido ina fata an gane wannan hadisi ne za mu karanta shi yanzu insha Allah ta'ala malai ce faqadara al-miqdad radiyallahu anhu miqdad ibn al-aswad Allah ƙara masa yarda ɗaya daga cikin sabon annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ga rajulan yamdahu Uthman wani mutum yana yaban sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu fa amada al-miqdad sai miqdad ya nufaci wannan mutumin fajasa ala rukbatayhi ya durkusa akan guyoyinsa ya tattara ƙasa ya tattara ƙasa faja ala yahfu fi wajhihi al-hasba ya ringa ibar tsakon kwani yana zuba wannan mutumin a fuskarsa yana tile shi da ƙasa a gaban sayyidina usman fa qala lahu usman sai sayyidina usman Allah ƙara masa yarda yace ma sha'anuka me me yake damun ka haka menene haka kana zuba masa ƙasa ido fa qala sai bi idare sai inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza ra'aytumul maddahina yan uwa ku ji wannan hadisin da kyau annabi ya ce idan kuka ga masu yabo masu roƙo masu kuzuzu ta mutum fahfu fi wujuhihim turaba ku zuba ƙasa a fuskar su ku bula musu ƙasa wannan hadisi a ingantacce ne yan uwa imam muslim ya fitar da ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa a cikin kitabun zuhudi babu nahi anil madhi haka nan imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul adab imam turmuzi ya fitar da shi a cikin zuhud shi ma ibn majah shi ma fitar da shi a cikin kitabul adab hadisi ne da yake ingantacce amma wasu daga cikin malamai sun yi wa hadisin tawili kala kala cewa wai ba ba abinda ake nufi shine ai kasa a zuba mutum a ido ba abinda ake nufi shine wai ka kyale shi ka rabu da shi kawai eh kawai al-irabu anhu ake nufi kawai ka rabu da shi to amma dai hadisin yana nan a yadda yake yadda annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗe shi haka yake sai dai kuma idan ka zuba mutum ƙasa za a samu matsala eh za a samu matsala saboda haka idan ka zuba masa ƙasa mafsadar da za ta haifi sakamakon zuba masa ƙasa ta fi maslaha to sai ka rabu da shi kawai sai ka sai ka kyale shi ina fata an fahimta yawa sai ka kyale shi kawai ka rabu da shi amma dai a irin wannan musamman irin roƙo da ake zo a yi na waƙoƙi da sauransu wannan addinin musulunci haram ne bai halatta ba eh bai halatta ba kowanne iri ne kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi dan galibi yanzu zaka ga ba a bambance ba a bambance maroƙan ba eh ba a bambance masu ƙwarai da gaske ai bran ga muku wani abu galibi yanzu ai almajirai aka daina da ake cewa suna bara amma masu bara ai suna da yawa ko masu maulan suna da yawa kwarai da gaske kwarai da gaske don kusa akwai wasu wanda su executive vegas ma ake ce musu su executive vegas ne su da motocinsu da katuwar rigar su za su sa su je ofisoshin gwamnati su rinka bi suna abin da su ma maroka ne waɗannan yan yankan wuta ba mutum da babban motarsa ba da babban rigarsa da kuma zai je rinka bin ofisoshin manya-manyan gwamnati roƙo yake zuwa ana bashi wannan shi ma maroki ne duka addinin musulunci ba ya san irin wannan addinin musulunci ya hana wannan gaba daya yadda wancan yake haramun yadda ake yadda ake zuwa ake cewa almajiri na bara ba daidai bane bara to haka wanda zai je shi ma ya irin wancan abin shi ma haramun yake duk ba bambanci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana irin waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yan uwa abu na tara wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da tirmidhi kamar yadda muka bayani abu na tara daga cikin abubuwan da shi dan yake halakar da mu ta dalilin su ne akwai ar-riya'u shine riya yin aiki ba dan Allah Allah mana tsari da shi malai ce inna riya'a babun fasihun min al-abwab allati yaliju ash-shaytanu minha ila qalbi al-insan ita riya kofa ce fasihun mai fadi mai yalwa min al'abuwabin lati ya liju shaitanu daga cikin ƙofofin da shaitan yake shiga ta cikinsu ila ƙalbin insani ya shiga ya kai zuwa ga zuciyar ɗan adam ta dalilinsu walizalika malaita shi yasa ya jibu alal musulmi yana wajaba a kan kowanne musulmi allazi yuridu Allah wa daral akhira duk musulmin da yake fatan haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ya je lahira lami lafiya ayyam hasa fi qalbihi da yayi duba na tsanaki shine yamhasa yayi duba na tsanaki ya bincika bincike bidika a cikin zuciyarsa yaga akwai wani datti ko wani ko wani alama tare a cikin zuciyarsa fa in wajada fiha idan ya samu akwai wata alama tare a cikin zuciyarsa fa in wajada fiha iltifatan li ghayrillah idan ya samu akwai wani abu na juyawa zuwa ga wani Allah a cikin zuciyarsa tsara a bi ilajihi malace sai ya marmaza ya yi sauri wajen magance haka wa ayyu fattisha fi a'malihi sannan kuma ya bincika dukkanin ayyukan da yake na yau da kullum musamman ayyuka na ibada fa in wajada fiha shubhatan min riya'in tahara idan ya ga wani abu na riya wata shubha da riya take so ta shiga ciki a cikin ayyukansa to shi ma sai ya marmaza sai ya tsarkake wannan aikin nasa don ya kasance duk aikinsa don Allah ne walamma kana riya'u huwa iltifatul qalbi li ghayrillah malai yayin da riya ta kasance ita ce zuciya ta rinka waiwayawa zuwa ga wani Allah wa tarku mara'atil khaliqi da barin kula da janibin mahalicci ma'a mura'atil makhluqina tare da kula matuƙa da janibin ababen halitta ya kasance aikin da kake na ibada abinda ka fi kula da shi shine jalibin abubuwan halitta ɗan uwanka ma'ana mai ɗan uwanka mutane za su ce game da aikinka ka iya ka yi daidai kana yi mai yi ne abinda kake so kenan ba ka kula da ɓangaren mahalicci shine Allah maɗaukakin sarki mai Allah maɗaukakin sarki zai ce aikinka ya yi kyau ka yi danshi ka yi yadda annabi ya koyar babu ruwanka da wannan ɗan uwan na fata an fahimta galibi abinda ake lura da shi shine ɓangaren mutane kawai yanzu abinda nake mutane za su zarge ni za a ce na iya za a kushe ni to di yadda za ka yi sai ka yi kaga don mutane sun ka kyautata don mutane su yabe ka amma shi wanda ake aikin dan shi subhanahu wata'ala sai kaga kuma an bar janibinsa eh babu ruwanka aikin kayi shi dan Allah ne babu ruwanka kayi shi yadda annabi ya koyar babu ruwanka kawai in dai mutane sun gani sun yaba shi kenan kai ka fita Allah ya shirye da mu mala yace summiya shirkan asgar saboda wannan ne shi sa sai aka ambaci riya da shirka amma karamar shirka faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar annabi yake gaya mana sallallahu alaihi wasallam yace hakika mafi abinda na fi muku jin tsoron sa gaba daya shine akwai karamar shirka annabi yace na daga cikin abinda nake ji muku tsoron sa mataka shine ash-shirkul asghar karamar shirka qalu sai sahabbai suka ce wa mashirkul asghar ya rasulullah ya manzo Allah me yace ce karamar shirka qala sai annabi yace ar-riya wa yan uwa ita ce riya ma'ana duk mutumin da yake riya shirka yake yan uwa an fahimta duk mutumin da yake riya shirka yake sai dai shirkar da yake bata fitar da shi gaba ɗaya daga addinin musulunci ba sai dai babban matsalar riya yan uwa shine duk aikin da riya ta shiga cikin sa gaba ɗaya ta lalata shi ta ruguza shi bashi ita babbar shirka shirka da take fitar da mutum daga addinin musulunci ita aikin naka dukkanin su take tattarawa daga samunsa zuwa kansa daga farko zuwa ƙarshe take lalata shi ta ruguza shi ita ce shirka fita daga addinin musulunci idan mutum ya yi shekara ɗari yana addinin musulunci sai shirka rana ɗaya to daga lokacin da ya balaga ya fara addini zuwa lokacin da ya shirka ne duk aikinsa ta tattara shi ta rubuta shi ta lalata shi Allah ya tsare mu amma ita riya aikin da ta shiga cikin sa shi ma gaba ɗaya take daga daga da shi ba ta barin ko ɗaya misali ka kaddara akwai wani aiki da ka shekara ɗari kana yin sa wannan aikin shekara ka ɗari kana yin sa amma kuma kullum kana aikin ne ba dan Allah ba dan mutane to shi ma iya wannan aikin gaba ɗaya idan ka je wajen Allah maɗaukin sarki ba za ka same shi ba wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibuna ke sai kaga sun abinda ba sa tsammani ya bayyana a gare su a gaban Allah maɗaukin sarki su ga ina aikin da muka aikata sai abinda zai faru a cikin wannan hadisin sai Allah maɗaukin sarki ya gaya musu shi qala annabi kira da aminci su tsara tabbata a gare shi sai arriya ita ce riya yaqulu Allahu azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki yana cewa idza jazal nasu bi a'malihim idan yayi wa mutane sakamako da aikin su ranar tashin alkiyama kowa aka yi masa sakamako aka bashi aikin da ya a duniya na alkhairi gashi na sharri gashi Allah ya kiyaye mu sai Allah maɗaukakin sarki ce da masu riya izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku kuma ku tafi wajen waɗanda kuke yin aiki dan su a duniya haka Allah maɗaukakin sarki zai ga musu duk aikin da kai ba don Allah ba sallah ce sadaka ce kyauta ce ko menene sai Allah madaukakin sarki ce musu ku je wajen waɗanda kuka aikin dan su a duniya fanzuru ku duba ku ga hal tajiduna indahum jaza shin suna da sakamakon da za su ba ku idan suna da shi ku je su ba ku shikenan abin da za ku samu in ba ku da shi sakamakon Allah madaukakin sarki ba naku bane kaga dan uwa mai ko wannan bala'i kana gani kullun kana sallah kullun kana nafila kullun kana azumin litin da alamis kullun kana kaza lokacin da kake matukar bukatan aikin babu abin da zai shigar da kai aljanna a lokacin sai sakamakon da Allah madaukakin sarki baka dalilin wannan aikin kuma kaje Allah subhanahu wataala da kansa yace ka je wajen wanda kake aikin dan su wannan aikin da kai gaba ɗaya shi bai san shi kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamari ya lalace kenan e to shine matsalar yake matsalar ne wannan hadisi ya kuwa imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa imam al-baihaqi yace mazajen hadisin da imam ahmad ya fitar da hadisin a wajen su mazajen bukhari ne imam al-mundiri yace imam ahmad ya fitar da shi da isnadi wanda yake jayyid haka ibn abid duniya da imam al-baihaqi a cikin zuhudu al-sheikh muhammad nasuddin al-albani ya inganta shi a cikin sahih targhib dan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa zamu tashi anwa'ur riya nau'o'i na riya wanda idan zamu zamu ji bayanan da malam zai mana game da nau'o'in riya sai dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kawai sai dai Allah ya kiyaye mu kawai dan da wahala kaga ka fita daga ciki sai dai mu ƙara jaddada niyyarmu ‘yan uwa babu abin da yake da wahala wallahi a zamanin yanzu ko mun haɗu da wasu ‘yan uwa wasu ‘yan uwa ɗalibai ilimi mana tattaunawa wallahi abin da muke tattaunawa ke ne abin da yake mafi wahala yanzu shine riya ka hana kanka yin riya kai aiki don Allah lokacin da riya take saɗaɗowa ta shigo cikin aikinka wallahi ba ka sani ba yin aiki don Allah yana da wahala ba aikin ba akwai mutane da za ka ga Allah ya yi sare musu aikin kirki suna ta yi amma babban bala'i shi ne don Allah kake shi ne matsala saboda da aikin da ka yi shi ba don Allah ba wallahi babu ruwan Allah da shi babu ruwan Allah da shi alalillahi dinul khalis aikin da ka yi shi don Allah shi kadai to wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki yake karɓarsa to kullum ka rinka jaddada niyyarka shi sa ya tabbata yan uwa Usman bin Fodiyo Allah maɗaukakin sarki masa rahama kullum idan zai fito karatu wajen darasinsa sai a ga ya tsaya a gefe kawai kullum ne idan zai fito sai a ga ya tsaya dan wata kwana haka ya dan tsaya minti biyu minti uku sai a ga ya abin nan shi da aka tambaye shi aka ce shehu me ke faruwa kullum sai ka tsaya ya ce yan kwa ku dai ku bari kullum ina jaddada niyyata ne saboda aiki aikin da kai shi ba dan Allah ba rugujewa yake shi ne abin da yake yana so ya jaddada niyyarsa ne Allah ka sa mu ikhlasi Allah ka sa karatun da zan karanta dan kai zai ba dan a ce na iya ba ba dan a ce na sani ba ba dan a ce ni mai ilimi bane ba dan a ce ina karantar da mutane ba duk aikin da kai shi da wannan wallahi in uwa babu ruwan Allah da shi ka gama karantar da mutane ka gama sadaka ka gama kyauta ka gama kaza karshe sai dai aikin ma ya juye wa balan a alaika ya zamto bala'i da masifa a kanka dole sai marin ajiyar da niyyar a cikin ayyukan yan wa Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa Allah ya ba mu ikhlasi a cikin maganganunmu da ayyukanmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله